Hajiya Izzata Abdullahi tana cikin kantomin riko da gwamna ya naɗa kwanan nan. An dai naɗa ta ne shugabar karamar hukumar Himma domin nan ne asalin yankin da mahaifinta Alhaji Bala ya fito. A shekarunta 33 za a iya cewa Hajiya Izzatu ita ce mafi karancin shekaru a cikin kantomomin da aka naɗa. sai dai kuma ita ce mafi kaushin hali da ofishin ciyaman na wannan karamar hukuma ya taba shaidawa karamar hukumar himma dai yanki ne da ke cike da manyan 'yan boko da kuma 'yan siyasa saboda haka duk da yake izzatu tana da ilimin boko har zuwa matakin digiri na biyu bata yi gogewar da za ta zauna akan kujerar shugaban karamar hukuma ba ba don tana mace ba sai dai inda izzatu kuma ta sha gaban tsaranta da ma na gabanta shine cewa ita ya ce ga alhaji bala ilu wanda ya taimaka wa gwamna da wasu 'yan majalisa suka ci zaɓe ba abin mamaki ba ne a rama kura aniyarta mijinta kuma alhaji abdullahi ɗani ne ga gwamna a wannan rana dai an tsinkaye motar hajiya izzatu ta danno cikin hedikwatar karamar hukuma direban ta baba adamu kamar kullum shi yake tuka motar yana zaune tare da ɗan sanda wanda ke take mata baya a gidan gaba ita kuma ta kame a gidan baya tana hira da wata mata da suke zaune tare ba ta ko la'akari da irin gaisuwar jinjina da waɗansu da ke zaune a gefe suke mata mota dai bata tsaya ba sai cikin babbar baranda da taiwa kofar shiga sakatariyar inuwa kamar walƙiya har ɗan sanda ya fito ya buɗe kofar ɓarin izzatu inda ita kuma ta fito tana tafe tana amsa gaisuwar masu gaishe ta a ciki ciki abokiyar tafiyar izzatu dai ita ce hajiya rama teresa wata tsohuwar 'yar siyasa ce wadda ma'amalarta da jama'a ita ce ta sa alhaji bala ya ce a naɗa ta mai ba da shawara domin ta dinga lura da ma'amalar izzatu da jama'a ta kuma dinga bata shawara domin gyara siyasar ta Rama Teresa dai ta lura duk abin da ya faru daga shigowarsa harabar sakatariyar har zuwa saukar izzatu daga mota. Ta kuma fahimci wannan fage ne da wannan matashiya take buƙatar lacca mai tsaho ta kuma yanke shawarar cewa za su zanta a kan hakan. bayan izzatu ta zauna a kujera ne sai ta lura cewa ashe direban ta baba adamu ya biyo ta har cikin ofis wannan dai abu ne da baya yi duk da yake ta san dalilinsa na biyo tan amma sai ta jiranta ya sake dugunzuma ta ɗago kanta ta kalle shi baba adamu dattijo ne ɗan kimanin shekara hamsin da bakwai mai sauƙin kai da fara'a amma da ka gan shi a yau ka san yaƙe kawai yake yi lalle ya dage sai ya karɓi kuɗin nan ta gaya wa kanta duk da yake sun saba da juna ta kuma yadda yana iya tambayar ta komai gaba gadi a duk lokacin da ta zauna kan wannan kujerar jin da take ta ƙara girma kuma izarta ta ƙaru kai kowaye ma dole ne ya yi taka tsantsan da lamarinta ko kuma mulki ya taka shi a wannan lokacin ne kuma sai sakataren ilimi na karamar hukuma wanda shi ma aka yi masa iso ya shigo ofishin tare da rakiyar wasu 'yan kwangila yaya kuma ta tambayi baba Adamu cikin fada-fada. Mai ɗaki na har ta zo hajiya, ta ma riga mu zuwa ofis ɗin nan wallahi. Ya ba ta amsa cikin raha da alama kuma ɗaure fuskar da ta yi irin na tsare gida shi bai dame shi ba. Yana dai mata magana ne kamar yana wa yaro mai taurin kai nasiha da kuma lallashi. Hakan ya sake tunzura ta. Shin bai ga tana kan kujera ba ne? Malam fice ka bani wuri. Ta daka masa tsawa. Yau tara ga wata zaka ce mini kana son rabin albashinka? duka yaushe ma watan ya ƙare kullum ƙaryar kenan yarka tana asibiti ka je na hana odali ta faɗa da ƙarfi a inda ɗan sandan mai kula da lafiyar ta shi kuma ya banko ofis ɗin da sauri kada ya sake shigo min ofis ba tare da na bayar da izini ba ramu teresa kuwa tuni tana ta fama izzata magana amma ba a ji ta ba ma balle a saurare ta sai bayan da baba adam ya fita cikin kunya da wulakanci sannan izzata ta gane ma ashe ana ta bata haƙuri fitowar baba adamu daga ofishin shugabar karamar hukuma ke da wuya sai ya zauna yana kukan takaici Hakika abin babu daɗin gani yadda dattijo ya zauna yana ta kuka. Kowa ya dubi baba Adamu ba zai so ya sake duban shi ba. Daga ƙarshe dai haka ɗan sandan nan abokin aikinsa ya zo yana ta bashi baki. Kwatsam sai baba Adamu ya miƙe. Izzatu tana zaune suna tattauna da sakataren ilimi da jama'arsa a lokacin da baba Adamu ya banko kofa ya shigo. Kafin su ce wani abu ya ajiye mata mukullin mota a gabanta. Ga mukullin mota nan hajiya, na bar aiki, Allah kuma ya bamu alheri. Ya faɗi cikin muryar da ba ta ɗauke da alamar fushi ko kuma farin ciki. Ƙarar rufe kofa ne yasa Izzatu ta gane ma har baba Adamu ya fice daga ofishinta. Ɗan rainin wayo, ni zai wulaƙanci ko ya dawo ba zan karɓe shi ba. Ta ci gaba da aiki bayan ta yi waya gida a turo mata direba. Sai dai kuma Rama Teresa ta lura cewa Izzatu ba ta cikin hayyacinta, kuma karsashin aikin nata ma ya ragu. Wasu maganganun da ake yi ma ba sauraron su take yi ba. Hankalinta yana wani waje daban. Naira dubu goma? Ramatu ta ji Izzatu tana furtawa ita kadai kamar tana jinjina abin. Honorable, dubu goma na ji ke cewa? Eh, Izzatu ta dafe kanta. Ba na jin daɗi ina ganin mutumin nan ya ɓata min aiki. Yanzu duk jikinta ya yi sanyi, nadama kuma ta bayyana a fuskarta. Ina ganin ba kya cikin yanayin da za ki aiki a yau. Honorable mu tafi gida ki samu nutsuwa. Ramatu ta ba ta shawara. ni ma ban ji daɗin abin nan da ya faru ba ramatu ce take gaya wa izzatu bayan da suka isa gida amma wannan damuwa da kika sa kanki saboda rabuwa da direbanki ta wuce kima ina ganin ki yi haƙuri kawai a nemi wani cikin hawaye izzatu ta dubi ramatu ta ce mata ba da direba na na rabu ba na rabu ne da ɗan uwana baba adamu direban gidan iyayena ne ya fara aiki da mahaifina tun ban wuce shekara biyar ba a lokacin shi kuma yana saurayi mun shaku matuƙa da shi in ba shi zai kai ni zuwa makaranta ba ba na yarda shi ne yake tuƙa ni da sauran yara har muka gama makaranta muka zama manya hatta lokacin da mai gidan nan yake neman aure na sai da baba adam ya sa baki wajen shawo kaina don ni ba auren ne a gabana ba a lokacin ban amince ba sai da iyayena suka ƙara yarda akan cewa baba adamu zai biyo ni nan gidan ya zauna a matsayin direba na amma daga ƙarshe giyan mulki ta kwashe ni kin ga abin da nayi da kaina abin takaicin ma shine ban taɓa masa wani abu kwakwara da zai taimaki rayuwarsa ba ta ci gaba da faɗe tana cikin hawaye ramar ta matuƙar mamakin wannan bayani da ta ji daga bakin izzatu yanzu ta gane dalilin kukan da honorable izzatin ke yi ba kuka sake tsaya yi ba ta gaya izzatin cikin kwalla tashi mu nema asibitin da yarinyar tasu take kwance idan muka je muka duba ta daga nan ki bar komi a hannuna direban nan dai da ya kawo su gida shine ya kai su har bakin gadon da yarinyar ta kwanta a asibitin gwamnati da ke cikin gari ga inda suke kwance nan ina ganin an sallame su ne in ji direban alhamdulillahi lokacin izar ta samu damar yin ajiyar zuciya mu je ka kai mu gidan sai mu gaishe su wata mai shara da ta zo ta gansa a tsaye a gindin gadon ita ce ta yi musu ƙarin bayani ai sun koma gida ba su samu cikon kuɗin magani da alluran da ya kamata a bata ba likita bai sallame su ba ma suka tafi cikin gaggawa suka bar asibitin suka nufi gidan baba adamu kafin su isa tuni izzatu ta yi wa asibitin da iyalansa suke zuwa waya kuma tuni aka ta da motar ɗaukan marasa lafiya ta kamo hanyar zuwa unguwar su baba adamu zan sa a kai ta asibitinmu domin ta samu kulawa sosai izzatu kenan take gaya wa rama teresa suna isowa kofar gidan baba Adamu shi suka hango da wasu mutane uku suna alwala wasu biyu kuma masu siffar malamai suna zaune a kan tabarma baba Adamu yana kallon su ya ci gaba da abin da yake yi baba Adamu ka yi haƙuri ka yafe mini Izzatu ta durƙusa tana ba shi haƙuri ya dube ta ba komi Izzatu na fahimci dai yanzu kin yarda ni ba makaryaci ba ne tun daga motar asibitin kuma na ga har ta iso sai dai yarinyar Allah ya yi mata rasuwa akan hanyar dawowar mu gida ina baki shawara da ki koma gida kada ki nemi ganin mahaifiyar yarinyar nan yanzu don ba za ta so ganin ki ba
za ki iya zama shahararriyar mai kuɗi cikin takaitaccen lokaci amma sai idan za ki ba mu haɗin kai kasuwanci za mu kulla da ke na sai da jarirai ke za ki dinga farauto mana muna saye da tsada ga lambar mu idan kin gamsu sai ki kira mu ire-iren wasiƙun da sista farida kan samu kenan a koda yaushe a wayarta wata rana tana kwance bacci ya fara ɗaukar ta sama-sama ta ji wayarta tana gunji cikin bacci ta ɗora wayar a kunne sai ta ji muryar abokiyar aikinta. Don Allah ki zo ki taimake ni. Sista Surayya ce ba ta jin daɗi ta wuce gida. Ga masu naƙuda biyu ba zan iya ba su kulawa ba. Farida ta ce gani nan zuwa ta kashe wayar. Ta sauya kayan jikinta sannan ta ɗauki mabuɗin mota. Ta je ta iska Nusaiba tana fama da masu naƙudar. Cikin sauri ta cire hijabi aka shiga fagen ceton rai. sun haihu lafiya sai dai babu kayan da za a saka wa jariran. Kai, ba ma kayan ne abin damuwa ba, masu haihuwar babu wani nasu da suka zo tare. Farida ta ce, ko za a aro musu kaya ne, take ni sai bata yi na'am da batunta. Farida ta ci gaba da yi ma masu haihuwar sannu da tambayar mazajensu. Abin takaici, wai ashe duk cikinsu babu mai miji. ana cikin haka Nusaiba ta dawo rike da rigunan jarirai ta miƙa wa Farida suka haɗu suka saka musu. Ni zan wuce gida in ɗan yi bacci domin gobe ni ce da duty in ji Farida. Nusaiba ta ɗan yi murmushi. Ai na gode sosai suka yi sallama. Nusaiba ta kwanta amma bacci ya yi tashin gwauron zabi a idanta sakamakon wani tunani da ya bijiro mata nan take ta wartsake ta ɗauki waya ta kira Farida. Tana yaƙinin Farida ba za ta amsa wayar ta ba domin ɗabi'ar Farida idan tana tuƙin mota ba ta amsa kowane irin kira. Amma hakan bai dakusar da kudirin Nusaiba ba, ta yi shahada ta kira ta. Tana dab da shiga gida kiran Nusaiba ya shigo wayar Farida. ta so ta ki kallon wayar amma haka kawai ta ji tana son sanin mai kiran da ta duba ta gani sai bace cikin sauri ta ɗora wayar a kunnanta farida baya ta haihu farida ta rage gudun da take yi ta ce hala akwai matsala musaiba ta yi dariya akwai dai nasara za ki iya tunawa da wasiƙun da kike faɗa min kina samu na cinikin jarirai kin ga dama ce a gare mu 'yan matan za su amince da tsarinmu idan muka ce za mu amshi yaran da sunan riko. Wa iyazu billahi, Nusaiba kin bani mamaki. Ina imanin ki je? Gaskiya ba zan yi wannan kazantacciyar sana'ar ba, san ba da ni ba. Sata a lahira a fito duniya a sayar. A daidai lokacin Farida ta iso gida sai ta sassauta murya. Ke bari, gobe idan na zo sai mu karkara magana. mai gadi ya buɗe mata ƙofa ta shigar da mota kana ta ajiye ta inda ta saba ta ɗauki jakarta da waya ta kulla ko ina na motar sannan ta isa bakin ƙofar ɗakinta tana buɗe ƙofa nefa ta yi halinta a daidai lokacin ne ta ji ƙamshin turare ya daki hancinta ta shiga ɗaki da sauri ta rufe ƙofa garam ta fara lalube a cikin duhu har Allah ya bata damar kunna tocilarta duk da haka hasken bai wadatar da falon ba balle ya gamsar da ita kirjinta ya buga da ta ga mutum zaune a kujera fuskarsa rufe da bakin kyalle hannunsa rike da sharbebiyar ruka ta yi jarumtar faɗin waye idan ta kir a kansa nan take tsoro ya kama ta ta zubar da duk abin da ke hannunta ta kwarma ihu a daidai lokacin ne mai gadi ya zo yana ƙwanƙwasa mata ƙofa farida lafiya kuwa ihun me kike yi da shi umin ya ji magana sai ya haura ta taga ita kuma ta yi sauri ta leƙa ba ta ga kowa ba sai ta yi sauri ta rufe tagar ta fara haɗa kayanta tana faɗin babu komai baba A'a akwai komai mana, sai na ji kamar ihunki. Kafin ya rufe baki ta fito janye da jaka ta kulle kofa ta nufi wajen motarta. Mai gadi ya rufa mata baya yana tambayar inda za ta je. Sai da ta shiga cikin mota ta zauna sannan ta ce, Na gode baba, buɗe mun kofa. ‘Yan mintoci kaɗan ta iso harabar asibitin. ta yi amfani da safayar mabuɗin gidan Nusaiba da yake hannunta ta buɗe ɗakin ta shiga. Ko da ta ajiye jakarta bata zauna ba balle ta kwanta don babu burbushin bacci a idonta. Ta koma cikin asibiti wajen Nusaiba. Ta samu sista Nusaiba tana sintiri tsakanin ɗakin haihuwa da ofis ɗinsu. Ganin Farida ya sa Nusaiba ta yi ajiyar zuciya. Hmm. Halakin ji abin da ya faru ko? Waye ya yi miki waya? Farida ta ce, babu wanda ya min waya me ya faru Nusaiba ta riko hannunta zuwa ɗakin haihuwa kin ga 'yan matan nan masu haihuwa sun gudu farida ta zaro ido sun yi me to ina jariran Nusaiba ta yarfe zufa wallahi sun tafi da abinsu farida ta katse ta Nusaiba kada ki ce min kin aiwatar da mummunar ƙudurin da kika shawarce ni da yi ki ji tsoron Allah hawaye ya silalo wa Nusaiba wallahi tallahi neman su na yi na rasa idan baki yarda ba sai in yi alwala in dafa alkur'ani ba ni da hannu wajen gudunsu suka yi shiru zuwa can farida ta ce banda ni da ke da surayya waye kuma ya san da zuwan 'yan matan nusaiba ta ce ina zaton babu wanda ya san da zuwansu baya ga mu ukun nan farida ta kaɗa kai amma kin san abin da ya faru da na koma gida a gurguje ta labarta mata halin da take ciki ta ci gaba anya ba makircin surayya ba ne ina zargin ita ce ta turo wannan mutumin don ya halaka ni saboda na ƙi ba ta haɗin kai mu yi sana'ar sayar da jarirai duk jikinsu ya yi sanyi take cikin farida ya murɗa gudawa ta kama ta ruga gidan nusaiba don ta tsuguna a nan ta bar jakarta wadda wayar take ciki bata fi minti biyu da tafiya ba sai bata ji karar waya ta ki karewa sai ta dauka ta ga missed call babu adadi a yanzu da aka sake kira sai ta daga Sista Farida flat ɗinki ne ya kama da wuta ana buƙatar ki yanzu inna lillahi tuni Nusaiba ta runtumo zuwa gida ta iske Farida ta fito daga banɗaki Nusaiba ta miƙa mata waya tana faɗin yanzu aka kira ki a waya flat ɗinki ya kama da wuta Farida ta dafa kirji na shiga uku daga wannan bala'i sai wannan allahumma a jirni suka fito waje suka shiga mota suna isa gidan ko kashe motar ba su yi ba kiran gaggawa ya iso masu daga asibiti ana neman su ruwa a jallo take farida ta yi ribas har suka kai asibitin babu wacce ta ce wa 'yar uwarta kanzil suna zuwa babu kace na ce 'yan sanda suka damƙe su sai caji ofis sajan ya fara da faɗin wace ce a cikinku ta karɓi haihuwar ina 'yan matan da jariransu dama ana zargin wasu ma'aikatan jinya da sana'ar sayar da jarirai suka haɗa baki gaba ɗaya yallaɓai mu biyu ne muka amshi haihuwar kuma wallahi ba ma sayar da jarirai Surayya ta yi saurin faɗin ƙarya suke yi yallaɓai. Akwai ƙumbiya ƙumbiyar da suke ƙullawa. Jiya na ji suna maganar sayar da jarirai a waya. Yau kuma sai gashi jariran da suka amshi haihuwarsu sun yi ɓatan dabo? Akwai lauje cikin naɗi. Farida ta ƙurawa Surayya ido. Surayya, ki ji tsoron Allah. A ina kika ji muna maganar sayar da jarirai? Yallaɓai, maganar gaskiya ba tun yau ba Surayya ke jifana da jafa'i. tuntuni take bibiya ta da sharri sajan ya katse ta farida za ku ci na jaki idan kuka ki faɗin inda kuka sayar da jariran wallahi yalla bai ba mu san inda suke ba mun wayi gari ne muka ga babu su babu jariran sajan ya sa aka ba su kashi sannan aka mayar da su cikin sel bayan kwana biyu aka sake su ba su san wanda ya yi belinsu ba hasali ma ce musu aka yi maganar ta mutu ko da suka koma bakin aiki sai aka ce an dakatar da su sai an yi bincike. tsawon sati farida tana cikin cinkoson motoci ta hangi surayya da 'yan matan nan da suka amshi haihuwarsu ba ta yi mamaki ba nan take ta yanke shawarar bin su kwatsam sai ga su a wani katon gida duk sun fito farida na gani surayya ta ba su kuɗaɗe ta amshi jariran suka tafi ita kuma ta shiga cikin gidan nan take farida ta kira 'yan sanda jim kaɗan suka iso a motoci biyu kafin ka ce kwabo sun zagaye gidan duk wani mahaluki da ya kwana ya tashi a gidan aka kama shi dubunsu ta cika an samu jarirai da yawa banda 'yan mata masu ciki aka miƙa su ga hukuma sufari da kuma aka wanke su suka koma bakin aikinsu cike da yabo
da tausayi muguwar addu'a da tsinuwa su suka fantsama a cikin al'umma kowa na faɗar Allah ka tona asirin duk wanda yake da hannu a aikata wannan aika-aikar Salima ce aka yi wa fyaɗe aka kuma jefar da ita a gefen hanya kwana uku da suka wuce ana saura kwana biyu a yi zaben 'yan majalisar dattawa da na 'yan majalisar wakilai ba ɓoyayya ba ce shine dalilin da ya ja hankalin ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar ta ɗauki labarinta ta sanya shi a shafin farko bayan yi mata fyaɗe an tsinci salima yar shekara goma sha biyar ɗin nan mahaddaciyar alkur'ani da ta yi zarra a gasar alkur'anin bana mummunan kan labari ne da ya ɗauki hankali ya kuma harzuka ɗimbin jama'a kowa na ta tofa albarkacin bakinsa ƙarfin hali da rashin amana shashantar da magana irin wannan da yin fitali da ita rufa-rufa don gudun abin kunya ko kyama sakacin iyaye da rashin ingantacciyar tarbiyya jefar da kyawawan al'adu ire-iren sutura da 'ya'yanmu ke sakawa sakamakon rashin tsawatarwa kwaɗayi da talauci tsadar aure rashin isasshen ilimi da jahilci rashin aikin yi da shaye-shaye da suka sami gindin zama su suka haifar da karuwar wannan muguwar ɗabi'a waɗannan duk amsoshin mafi yawan jama'a ne kowa dai ra'ayinsa yake faɗi gwargwadon fahimta da yadda yake hangar lamarin Najma tana sheka kuka a zuciya kafin ta iya bude idanuwanta ta dubi fuskokin mahaifanta da sauran mutanen da ke wurin. Ba alamar farin ciki ko ɗaya a tare da su, musamman iyayen sun fi kowa shiga cikin garari da halin kakanika yi ganin halin da take ciki. Wayyo Allah, na shiga uku! Da jin muryar ta ɗauki hannu. Ko da yake, bishi-bishi take gani. Gefe ɗaya can dama da ita, mahaifiyarta ce cike da ƙwalla ke ɗaga hannayenta sama. Alhamdulillahi, ta faɗa ba tare da bayyanar sautin furucinta ba. Sai dai iya kwatancen hankali ta yadda labba suka motsa, za a iya fahimtar godewa mahaliccinta ta yi. Ganin ir tasu ta dawo hayyacinta. sai ta rungume ta tana kuka don sanin jikin nata ko shakka babu yayi tsami. Hmm. Ta ɗan yi murmushi rike da jelar mayafinta tana mai kawar da ambaliyar hawayen da ke zubo mata a kundukuki. Ta ƙara zirawa 'yar ido duk a lokaci ɗaya. Salima ta kira ta yayin da ta ga Salimar na ƙiftawa. Idanuwanta sun rasa samar da hawaye saboda matuƙar ɓacin rai. Abu ɗaya da yake kai kawo a zuciyar Salima shine wanda ya aikata mata hakan. Tabbas ta san shi. amma ba wanda take iya faɗa farat ɗaya ko a ido buɗe ba ne ya ko kamata ki rintsa idanuwanki ki faɗa zuciya na bata shawara amma ta ki can sai ga hawaye ɗaya tilo zar ya yi mata zane sannan ne ta iya cewa ku ku gwamnati da ƙyar cikin zugi da raɗaɗin zafin raunukan da ta ji sai ga idanuwa sun yi sharkaf har da jiƙa mata kumatu sannan ta yi ajiyar zuciya ashe fitar hawaye ma wata rahama ce? Zoba, 'yar kabilar Ibo, kuma likitar da ke duba Salima, wadda ba wata Hausa ce ta ishe ta ba. Kalmar ce ta ɗauki hankalinta, har ta iya bayyana wa Sufeto Bumi, 'yar sandar da ke tsaye kusa da ita a ra'ayinta, a cikin harshen Turancin Broka, wato Pidgin English. Na bad people wey full this country dey cause am, every day, no be government. Ta faɗa cike da alfahari da jin cewa in bata fahimci komai ba, yau kam ta fahimci kalmar nan da Salima ta faɗa. To kaji, ta ta fahimtar kenan. Abin da Dr. Chizoba ke nufi a nan shine gurɓatattun mutanen da suka yawaita ne a kullum ke haifar da hakan, ba gwamnati ba. Ita kuwa Salima sam ba haka take nufi ba. Sunan yayan mahaifinta ne take kira, Honorable Tanko gwamnati, gogaggen ɗan siyasa, uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinta. A bisa fahimtar da ta yi, Dr. Chizoba ta ci gaba da faɗar ra'ayinta cikin kyakkyawan turanci duk da kasancewar abin da ya faru da Salima ba bakon abu bane a wajenta. Ire-iren waɗannan matsaloli ba kasafai suke girgiza ta ba saboda an yi jiya, an yi yau, gobe ma ta san za a yi. Mu ma fa muna da irin rawar da ya kamata mu rika takawa a lamuran da suka shafi rayukanmu don taimakon kanmu da al'umma ko ma in ce gwamnatin. Ba wai ina faɗar gwamnati ba ta kasawa ba ne, amma me muke yi kafin taimakon gwamnatin ya zo mana? don Allah dubi abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan. Matsin lamba kan matsalolin da suka shafi tsaro ta ko'ina, tayar da ƙayar baya da kiraye-kiraye kan sai an raba ƙasar nan. Ga matsin tattalin arziki da yin garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa. Da sauran matsaloli ga su nan bila adadin. Duk wannan bai ishe mu ba? Ina matuƙar mamaki ta yadda har wani ya samu kwanciyar hankali da ƙarfin hali na yi wa irin wannan ƙaramar yarinyar fyaɗe. Tana mai nuni zuwa ga Salima. Ya Allah, ka kawo mana ɗauki. da daidaituwar al'amura a ƙasata. Sufeto Bumi ta amsa da ƙarfi, Amen, Amen wo! Idanuwa a rufe tana ta famar addu'a da yarfa hannu cikin harshen yarabanci. Dr. Chizoba ta ci gaba, gaskiya ba na mamakin irin cutar da ke samun shugabannin ƙasar nan. Duba asibitin nan, abin da ya kamace shi kenan? Chai, laifi ma na kowa ne, da talakawa, da 'yan kasuwa, da 'yan siyasa, kusan kowa ma yana da laifi. Ko me kika gani ofisa? Gumi ta da kai tana cewa, "Hmm, haka ne." Sannan ta faɗi nata ra'ayin. Da irin wannan, ya kamata ya mu haɗa kawuna don mu yaƙi abubuwa a ƙasar nan. Ita matsala ba ruwanta da yare ko addini. A gani na mafi yawancin matsalolin ƙasar nan na fitowa daga maza ne. An yi mana zarra wajen kwaɗayin son mulki da dukiya. Tun lokacin da aka fara waɗannan kiraye-kiraye, sau nawa kika ji bakin mace a ciki. kan zancen Salima. A haku da ita mahaifinta ne ya dinga faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa klufni khairan minha. Mahaifiyar na biye masa saboda mugun ji da mugun ganin abin da ya faru da yarsu. Tuni suka gane abin da yar ke nufi. Haka magana ta bugari cewa gwamnati ne. Wasu na Allah wadai da tsinuwa, wasu kuwa watsi suka yi da maganar. Suna cewa sharrin siyasa ne. bita da kulli ake son a yi masa ganin zai cinye zaɓe a karo na hudu yayin da 'yan sanda suka ci gaba da gudanar da bincike wani abu da kowa ya kasa mai da hankali a kai shine tun lokacin da aka tsinto salima har ya zuwa asibiti da duk abin da aka yi hannun damanta a damƙe yake speto bumi ce ta gano hakan take kuma ƙoƙarin buɗe hannun kuwa honorable tanko gwamnati ne tare da magoya bayansa ke zaune suna jiran a faɗi sakamakon zaɓe saɓanin tunanin kowa aka bayyanar da alhaji kabir na gari a matsayin wanda ya lashe zaɓen jajir da idanuwa ya dubi hannunsa bai yi mamakin faɗar wannan sakamakon zaɓe ba da ya ga zobensa baya hannunsa nan hankalinsa ya tashi ya zabura ina zobe na ya faɗa har kowa ya ji malaminsa ne ya gaya masa cewa shi da wannan zobe su zama mutuka raba kusan duk wani makusancinsa ya san shi da zoben har ana jita-jitar tsafaffen zobe ne ina zobe na ya ci gaba da faɗa mutane na mamaki ga zoben ka a nan a hannun salima su feto bumi ta faɗa rike da zoben a damanta da kuma ankwa a hagunta sajan da kofur kofur da wasu kuratan 'yan sanda a bayanta honorable ya ba da kai bori ya hau can ya yi wa hukumar 'yan sanda bayanin cewa wani malaminsa ne ya saka shi aikata hakan cewa sai ya yi amfani da yarinya 'yar shekara goma sha biyar kuma mahaddaciyar alkur'ani muddin yana son lashe zaɓe a karo na hudu ita kuwa salima ta cire zoben ne a yayin da yake kokarin yi mata fyaɗe kafin ya samu galaba a kanta da malaminsa da wasu matasa biyu da suka sato masa salima yayin da take kan hanyarta ta zuwa islamiyya ba wanda ya sha a gaban shari'a iyaye da sauran jama'a suka ci gaba da zama cikin jimami da bakin cikin wannan karfin hali
an yi hutu ina murnar cewa ina gida ina kuma hutawa washe gari bata lokaci na ta ina ta aikin gida sai na abin da na saba idan ina gida wato na shiga makwabta don sada zumunci a unguwarmu akwai gidan shiga wato gidansu yarja yarja dai tana gidansu ne da zama da yarta mai suna ladidi wadda bata fi shekara ɗaya da 'yan watanni da haihuwa ba tana gidansu ne sanadiyar rasuwar mijinta farar ɗaya sakamakon haɗarin mota da ya rutsa da shi Na saba da 'yar ja sosai saboda tun kafin ta yi aure ma ina zuwa wajenta ta yi min kitso. Bayan mun gaisa da 'yar ja sai na fuskanci kamar 'yarta ta goye ba ta da lafiya. Idan na tambayi 'yar ja abin da ke damun ladidi sai ta ce an ce iskoki ne suka kama yarinyar. Na karbi yarinyar a hannunta na zira mata ido. Ladidi ta rame sosai kuma kanta ya kumburo. Nan da nan na ji tausayinta ya rufe ni. da cewa yarja ya kamata ki kai ta asibiti sai yarja ta ce da ni an yi ta jela amma ba a yi sa'a ba ni kuwa na tambaye ta me likitoci suka ce ke damun ladidi yarja ta ce ai sukan ba mu magunguna ne sai su ce mu sake dawowa da muka ga abin yaƙi cin tura shine muka hada da na gida yarja ta ci gaba da sanar da ni cewa a yanzu dai wasu gurare da suka je masu magani suna cewa ai ladidi iskoki ne suka shafe ta a wasu wuraren ma akan ce musu ai ba mutum bace iska ce mu da fata ma'anin shine allah ya sa mu yi dace in ji yarja na yi shiru ina kallon ladidi dan tausayi a wannan dare dai kwana na yi ido na buɗe saboda tunanin ladidi da gari ya waye bayan na gama aikin gida sai na sake shiga wajen yarja na iske tana shirin fita gani na ke da wuya sai ta ce yawwa indo za ki raka ni unguwa mana ba tare da na tambaye ta inda zan raka ta ba sai na sanar da ita cewa bari in gaya wa inna fitowa ta daga sauran gidanmu sai na tarar da yarja tana jira na a bakin kofar gida akan hanyar ta tafiya ta sanar da ni cewa za mu je gidan wani mai ba da magani ne don karɓo wa ladi da magani muna isa muka tarar akwai layi mu ma muka shiga layi muna jira ga mata da dama a zaune cikin layi kowace da ta ta damuwar a can gefe akwai wani ɗan ɗaki inda kowa yake shiga don karɓar magani mun yi wajen sa'o'i biyu muna jira kafin lokacin mu ya kai mun shiga na wani dattijo kewaye da kayan itatuwa yar ja tallafa da ladidi a hannu da ni muka zauna a gabansa ba mai magani ya yi wasu tambayoyi sai haɗa magunguna na sha da na wanka ya miko mana akan a rinka amfani da su ga ladidi ya kuma ji da dama ta cewa lalle ta dawo bayan mako biyu yarja ta yi godiya sannan ta kwance kullun da ke gefen mayafinta ta ciro dunkulan kuɗi ta miƙa wa mai magani muka tashi muka koma gida haka dai hutu ya ƙare na koma makaranta na bar yarja tana sintiri wajen masu magani sake hutu a ranar da na zo gida ban yi wata wata ba bayan na dan huta sai na sauri na shiga wajen yarja da na duba lafiyar ladidi yarja ta yi murna da ganina ina haɗa ido da ladidi sai na ji gabana ya faɗi ras kan ladidi dai sai ƙara kumburi ya yi a yanzu kam kanta ya kai girman kwanukan sha guda biyu na yi salati na sanar da ubangiji na dubi yarja daga ita ma duk ta fige ta fita hayyacinta saboda hidimar jinya bayan kwana biyu na shigo ta yar jahira sai na same ta a tsakar gida ɗauke da ladidi a cinyarta da kuma wata bakuwa mai suna talatuwa suna ta hira a cikin hirarsu sai na ji tana cewa talatuwa ai batun an musanya ladidi gaskiya ce ta kara da cewa talatuwa duk inda aka je neman taimako akan ce ai wannan iska ce an riga an sauya mata ɗaya na shiru ban ce komai ba saboda jimami yar jiha ta kara da cewa ai kanwar huwala da suke kwana tare ta sanar da ita cewa watan rana cikin dare ta ga ladidi ta miƙe ta zauna da ta gaba mai ganinta sai ta je ta buɗe kwano ta ci abinci ban san lokacin da na tsoma baki a cikin maganarsu ba da ce ki ce Allah sai yar ta ce wallahi kuwa wadan ta ji motsin mutane sai ta yi sauri ta koma ta kishingiɗe ni dai da yake nauyin bacci nake da shi bana tashi sai gari ya waye in ji yarja ta kuma kara da cewa wai abin da wayala ta faɗa mata game da ladidi ya zama kiya saboda yawanci idan suka je akan gaya musu cewa wannan yan ruwa ce a lokacin ne na ji talatuwa tana ba ta shawarar akwai wani mai magani a can wani ƙauye tafiyar wani guda shi mai maganin yana aiki da iskoki kuma ana nasara idan har su ɗin ne haka dai suka yi ta hira har na bar su na koma gida. kwana biyu ne da na shiga wajen yarja sai ta sanar da ni cewa ai ta bi talatuwa ƙauye wajen mai magani kuma abin mamaki shine mai magani yana ganin ladidi ya hauta da tsawa ya ce mata ta koma wajen yan uwanta iskoki yarja ta sanar da ni cewa ai mai magani yana ganin ladidi ya ce wannan ba mutum bace iska ce na dubi ladidi a kwance sannan na ce menene abin yi yanzu yarja ta yi shiru bata bani amsa ba ba a jima ba na tafiya ta makaranta saboda hutu ya kare kuma dai a yanzu ina aji shida wato na shiga ajin karshe a makarantar mu ta sakandare bayan mun yi jarabawa ta karshe na dawo gida zaman jiran sakamako washe gari da yamma ina yan kintsa-kintsan takarduna na karatu sai in na ta gaya mini cewa in shiga in yi wa 'yar jajaje don kuwa ta rabu da ladidi na tafi kirjina inna ta rasu ne inna ta ce mini haka ita ma ta ji ta ce mini in shiga in ji a wajenta a guje na shiga wajen 'yar ja da ke ma ta yi lis sai na iske ta tana ta faman haɗa sanwa muka gaisa ne mata gaisuwa a karasuwar ladidi Yarja ta amsa mini sannan ta ci gaba da kaiwa da komowa cikin sauri da na ga kamar hidima ta yi mata yawa sai na sallama na koma gida bayan kwana biyu ne sai jifa jifa na samu labarin cewa ai yar ta kai lare duk ƙauye wajen mai bada maganin da ya ce zai mayar da ita wajen yan uwanta iskoki wai ashe shi kuma da ya karbi ladidi wai ya kai ta ne bakin ruwa ya ajiye ta wajen gaɓar ruwa ya yi tafiyarsa akan cewa idan ladidi ta gaba kowa za ta tashi ta shiga ruwa ta yi tafiyarta ashe mai magani da ya dawo daga bakin ruwa ya sanar da yarja cewa ta koma garinta a dunkula didi ta koma inda ta fito wannan labari da na ji ya dame ni sosai wataƙila irja ta ƙi sakewa ta bani labari ne don ita ma abin yana ɗan damunta bayan wasu shekaru na aure har na kammala karatun nas ɗina kuma ina aiki a asibiti a lokacin ne na fahimci abin da ladidi ta yi fama da shi ashe cutar da ta kama ladidi kumburin kai ashe da ladidi ba iska ba ce tambayar a nan ita ce ina aka kai ladidi aka yasar. Tsakar gidan ta cika makil da mata 'yan taron suna. Hayaniya ta cika ko'ina mata na zaune bisa manyan tabarmi suna ta hira da raha kungiya-kungiya. Can a gefen tsakar gidan katuwar tukunya ce akan katon murhu da talgen tuwo na zababbaka ga kuma tukunyar miya da mata biyu na aiki a kai. Ɗaya na barbada kuka ɗaya kuma na kaɗawa. Ba namiji ko ɗaya a tsakar gidan in ban da ƙananan yara. Sai ƙanan mijin mai jego kaɗai yake hirar raha da abokan wasan shi mata da suka zo taron suna. Dama sun saba ko da yaushe wani sha'ani ya haɗa su haka suke fama da shi ya zo layi wannan ya koma kan waccan. Kai tafi can dan Allah duk wannan zaman da kake yi cikin taron mata zaman jiran tuwo ne. Kar a tuƙa ya ƙare baka samu wanda zaka cika wannan ƙaton tumbin naka ba. Ƙwarai kuwa kin faɗi gaskiya. Ke wannan tumbin fa yana da matuƙar muhimmanci. Yana ƙara mini girma da daraja a idon mutane. Duk inda na je sai a zaci wani babban mai kuɗi ne ne. Kiga ana girmama ni saboda tumbin nan. shi yasa bana wasa da shi bari ki gani in ƙara turo shi ma ya faɗa yayin da ya ƙara turo tumbinsa cikin yanayin raha da ban dariya wanda ya sa gaba ɗaya matan da ke wajen suka kwashe da dariya wata har da guda lokaci ɗaya kuma kowaccensu sai jefa irin kalamanta take ga iliya shi kuma yana mayarwa cikin zolaya illa wata guda ɗaya da ke zaune can gefe rungume da jaririn ɗanta A'a, su ladidi manya, ashe kin samu zuwa sunan. Ai na zaci yanzu kin yanke hulɗa da mutane. To me ya kika wani maƙe can gefe kamar marar gaskiya? Ko da yake baki da ita, tunda kina ta fama da ɗan aljanu. Kin zama uwar aljani kenan. In baki rabu da shi ba, shi sai ya raba ki da duniyar ai. Tunda an yi an yi da ke ki mayar musu da ɗansu, amma kin ƙi ji. Ga kinan ga wahala. Wanda bai ji bari ba, ya ji huhu. daga nan kuma hirar sai ta koma kan jaririn da ladidi ke goyo kowa na faɗar albarkacin bakinsa kalamai marasa daɗin ji ga kunnuwar ladidi ita dai bata tanka ba ɗacin kalaman suka sa ta tashi ta goya ɗanta ta kama hanya za ta fice daga gidan hawaye na zuba a kumatunta kin ganta ita kenan da an yi magana kan wannan ɗan ruwan ɗan nata sai ta kama fushi tana zubar da hawayen iska wahala bata ishe ki bane yarinya mu in haka zaki rinka yi ki yi zaman ki ba sai kin zo wani sha'ani na dangi ba har sai kin rabu da wannan ɗan ruwan wata gwaggwanta ta jefa mata wannan kalamai cikin zafin faɗa tare da jan dogon tsaki ladidi ta fita hawaye na kwarara a kuncinta tana sharewa da gefen hijabinta ta miƙe hanya da niyyar komawa gidan mijinta amma bayan ta yi nisa sai ta lura ba hanyar gidan take bi ba saboda ba ta cikin hayyacinta ta juya ta dawo baya ta sake bin wata hanyar zuwa gida can dare ya tsula kowa ya yi bacci amma ladidi idan ta biyu ta kura ma ɗanta ido yana ta bacci abinsa yanzu wannan ɗan ne za a ce ma aljani ko ɗan ruwa in dai aljani ne to mahaifinsa ma aljani ne tunda ba inda ya baro shi ta yi gwauron numfashi mutane ba su da tunani ya za a ce ma uwa ta je ta saka ɗan da ta haifa cikin kogon kuka ko kuma ta saka shi cikin katon kogi tana ji tana gani ruwa ya tafi da shi ai ina zaton ba uwar da za ta iya haka sai dai ko in mahaukaciya ce to ni dai umar koma aljani ne koma ɗan ruwa ne ni ina son sa haka kuma ba mai raba ni da shi sai mutuwa haka ladidi ta yi wannan zancen zuci ita kadai a daidai nan umar ya farka umar na ka tashi umar gwani na gwana ya babban alhaji da yardar allah sai ka ba mara ɗakunya duk masu kyamarka da masu ce maka aljani da masu ce maka ɗaruwa in allah ya so sai sun ci albarkacinka burin ladidi ɗaya kenan a duniya ta ga umar ya sami lafiya ya girma ya zama babban alhaji a ƙauyensu ga gonaki ga shanu da katon gida cike da iyali bayan ta shayar da shi ya koma barci ta yi goron numfashi tana tunano matsalolin da ta sha kuma take kan sha tun lokacin da ta haifi umar zuwa yanzu tun farko haihuwar ta zo mata da matsala sai da ta yi kwana biyu tana faman naƙuda a gida kafin aka kai ta asibiti inda ta yi kwana ɗaya a yinin na biyu sannan kan ɗa ya turo saboda tsananin galabaita da ta yi da kuma girman jaririn ya sa ta kasa ƙarasa yunƙurin turo shi waje sai malamar asibitin ɗaya ta gitta ta rinka danna ruwan cikinta tana turo ɗan waje yayin da ɗaya kuma ta yi amfani da hannuwanta ta kama kan jaririn tana janyo shi har ta fito da shi saboda taushi da lubulubin kan jaririnta duk inda wannan malama ta rike wajen janyo shi sai da ya nuna shaida wanda har yanzu a lotsa wajen yake bai ɗago ya daidaita ba Ladidi ta ci gaba da rainon jaririnta cikin kwanciyar hankali har sai da ya kai wajen wata hudu sannan ne aka fahimci akwai matsala tare da shi domin ga jikinsa ya girma daidai da watanninsa amma kanshi bai tsaya ba yana nan a langabe hakanan idanuwansa suna nan suna kyalli irin na jarinta tun a lokacin aka fara neman taimako ladidi ta yi ta yawon bin malamai bokaye yan tsibbu duk kayan ɗakinta da awakin da take kiwo sun ƙare amma ba abin da ya canza game da umar jikinsa na ta girma amma hankalinsa da wayansa ba sa ƙaruwa kullum yana nan kamar yadda aka haife shi tun danginta na tausayinta da taya ta neman magani har ta kai kowa ya watsar da ita musamman tun da wata shahararriyar bokanya ta ce ɗan aljanu ne take goyo kuma ta je ta saka shi cikin kogon wata katuwar kuka da ke bayan gari da talatainin dare kowa ganin motar ta yake yi da bata aikata umarnin wannan bokanya ba dangi kowa gudun ta yake ba mai zuwa inda take tsoron kar aljanin ɗanta ya cutar da 'ya'yansu ko wani sha'ani ake ba mai zama kusa da ita kuma ba mai cin abinci tare da ita a gidan miji ma kishiyar ta gudunta take yi ta tashi daga ɗakinta da ke manne da na ladidi ta koma wani karamin ɗaki da ake ajiyar hatsi shi ma mijinta ɗan ladi da farko yana taimakonta amma yanzu ya juya mata baya akan lallai sai ta yaya umar ta daina shayar da shi akan haka ya daina shiga ɗakinta kuma ya daina rabon kwana da ita umar ya shekara biyu amma har yanzu bai iya cin komai sai nonon uwarsa ko abu mai ruwa-ruwa ta bashi bai haɗewa sai dai ya bultso shi waje in kuma ta yi masa ɗure ya amayar da shi wannan ya sa ladidi ta kasa yaye shi ta sha gwadawa amma da ta ga ya galabaita sai zuciyarta ta karaya ta mai da shi daga ƙarshe ta yi aniyar ba za ta ƙara cire shi daga nono ba har sai ranar da Allah ya yaye masa wannan larura Ladidi na cikin wannan ƙangi ne kanwar mahaifiyarta ta zo ganin gida ta tausaya mata ainun halin da take ciki da ta tashi komawa ta tafi da Ladidi don a duba Umar a babban asibitin birni gwaggwa nasara ta raka Ladidi babban asibitin gwamnatin tarayya aka turo su wajen babban likitan yara na asibitin wanda bayan ya duba umar ya yi ladidi tambayoyi sannan ya yi mata bayani kamar haka yaron ki yana fama da matsalar rashin girman kwakwalwa wannan ya faru ne saboda dadewar nakuda da kuma wani rauni da ya lotsa masa kwanya lokacin da ake kokarin fito da shi don haka za ki rinka kawo shi nan asibitin kullum da safe ana mashi gashi har na wani tsawon lokaci wannan gashin shi kadai ne maganin da ake sa ran zai tayar da na'urorin kwakwalwarsa su fara aiki yanzu sai ki je a nuna maki inda ake gashin ki fara daga yau kullum za ki rika kawo shi ba fashi cikin yardar allah ɗanki zai sami lafiya kenan ranka ya daɗe shi ba aljani ko ɗan ruwa ba ne likita ya yi dariya kin taɓa ganin inda mutum ya haifi ɗan aljani ɗanki mutum ne kamar kowa matsalar shi ɗaya kenan da na yi miki bayani zuciyar ladidi ta cika da farin ciki jin cewa ɗanta ba aljani ba ne daga bakin wannan mutum mai mukami da muhimmanci dama 'yan ƙauyen suna kusa su jiye ma kunnuwansu ko sun shafa mata lafiya Ladidi ta ƙara samun natsuwa bayan da suka isa ɗakin gashi ta ga yara manya da ƙanana har da 'yan shekara shida da sama da haka suna fama da lalura irin ta Umar ta ƙara yin amana a zuciyarta. Umar zai sami lafiya kuma zai zama babban alhaji.
Hajara ce zaune tana sharbar kuka kamar ranta zai fita. O ni Hajara, wayau ni ce 'yan sanda suka kama kamar barauniya kuma mijina shi ne sila. Kukan 'yarta mai kimanin shekara ɗaya ya katse ta. Ta ɗauki wasu abu da cizon sauro ya tashe ta daga baccin da take yi akan zanin goyo a tandaryar siminti inda aka rufe su. Ta yi sauri ta sa mata nono a baki tare da yi mata fifita. Hajara ta ƙara fashewa da wani kuka don tausayin 'yarta. tas dan sanda ya buga wani karfi a jikin kyaurin da hajira take jingine ta yi firgigit don tsoro ke ba na ce miki kar na ƙara jin muryar yarinyar nan ba husna ta ƙara fashewa da kuka saboda firgitar da ta yi dan sandan ya ƙara fusata bari na yi maganin ku ne dan sandan shi ma ya taso suka buɗe ta dan sandan farko ya fuske husna daga hannunta ya jefar shi kuma ɗayan ya cakuma hajira ya miƙar da ita ya faska mata mari ta faɗi tana ƙwalle ihu suka ƙara fusgota ɗaya ya fusge mata hijabi ɗayan kuma ya ƙara ƙoƙarin yaga mata riga ta ƙanƙame jikinta tana ihu a daidai lokacin da shugabansu wato dpo ya shigo kai wace irin shekantaka ce wannan ya daka musu tsawa nan da nan suka sake ta suka fita ku ba za ku taɓa yin hankali ba ko a yi haƙuri oga suka amsa wanda laifi ta aka kawo ta har da ya oga kashe kanta za ta yi mijinta ya kawo ƙararta ɗazu da rana ke fito take lalashe ta ƙila har da zafi ke damunta a tsorace hajara ta miƙe ta ɗauki jabinta ta maida ta fita hajara ya kira sunanta ta waiwaya a tsorace ki haƙuri ki kwantar da hankalinki ba abin da zai same ki ta amsa da na gode ya je ɗauko kujera ya ajiye a gabanta ya zauna na karanta bayaninki da namijinki na gaya bambanta amma ina so ki gaya min labarinki tun daga farko ta yi ajiyar zuciya ta share hawayen fuskarta duk da kadara ta riga fata amma yarinya ta ce babbar silar matsalolina ni yar jihar kano ce mahaifina babban dan kasuwa ne mahaifiyata ce uwar gida sai abokiyar zamanta amarya tun ina karama nake ganin yadda mahaifina ke wulakanta mahaifiyata saboda amarya a sakarci irin na yarinta sai na ɗauka ko da mahaifiyata yar gidan talaka ce shi yasa ake wulakanta ta tun daga nan na kyamaci auren mai kuɗi na ƙudur aniyar cewa ba zan taɓa auren mai kuɗi ba sai talaka a lokacin da na kai aji biyar a makarantar boko ciwon hawan jini ya kwantar da mahaifiyata wanda har sai da ya kai ta lahira na ƙara tsanar mahaifina da ina ganin shi ne sila bayan shekara ɗaya ne na haɗu da musa a kaduna lokacin na je hutu wajen kakata shi kuma yana shekararsa ta ƙarshe a jami'a musa ɗan wani ƙauye ne mai suna aradam karatu ne ke kawo shi cikin gari abin da ya fara burge ni da shi shine ganin sa talaka ne sannan ga addini ina gama sakandare ne mahaifina ya ce na fito da miji ni kuma na ce musa mahaifina ya kira musa suka tattauna musa ya shaida wa mahaifina ba shi da niyyar barin matarsa ta ci gaba da karatun boko da ya sallama musa ne yasa aka kira ni ya faɗa min yadda suka yi akan magana makaranta gashi kuma in na aure shi a ƙauyensu zai ajiye ni duk na ce na amince wannan ya sa mahaifina ce duk abin da ya biyo baya babu ruwansa aka ɗaura mana aure lokacin musa ya kammala karatunsa yana koyarwa a makarantar sakandare wata shida da aurenmu ya samu sauyin aiki har ya sai fili ya fara gini sai da na haifi 'ya'ya biyu duk maza sannan ya kammala gininsa muka tare bayan ne na ƙara samun ciki na uku yana ta murna zan haihu a sabon gida kwatsam sai ranar daga musa ya ɗebo ƙasa yana ta zane-zane a kai abin ya bani mamaki don ban taba ganin yana yi ba da na tambaye shi sai cewa ya yi kirge ne abokinsa ne koya masa na yi salati na ce haba musa karka je ka kauce wa addini mana tun daga nan ya fara faɗa ta inda yake shiga ba ta na yake fita ba wasu wasa musa ya kware wajen buga ƙasa kuma ya yi imani da duk abin da ta nuna masa tun daga nan muka fara samun matsala. Na haifi mace kyakkyawa baratas aka sama yarinya Halimatu. Mu kuma muna kiranta Sa'adiya. Na ɗauki san duniya na ɗora Sa'adiya don ita ce kaɗai mace a 'ya'yana. ba zan taɓa mantawa da wata ranar talata ba lokacin sadiya na da shekara ɗaya a duniya musa ranar ya dinga bakin rai da daddare ne ya ce yana son magana da ni na nutsu na ce masa ina saurare hajara za ki iya ɗauka alƙur'ani ki rantse min cewa wani namiji bai taɓa sanin ki ba kafin na aure ki ai sai numfashi na ya cak da ji kamar a mafarki ke nake saurare ya duka min tsawar da na firgita me ya kawo irin wannan maganar kuma ka manta yadda ka same ni ne ai yau na buga ƙasa na gani sai da kika gama bin samarin ki sannan kika aure ni ai sai na mike tsaye don na ga abin ya wuce gona da iri wato ina ganin alamun bugun ƙasar nan ya fara saka ka hauka ni kike cewa mahaukaci ai sai saukar mari na ci har sai da na faɗi ƙasa ya dinga ƙwallo da ni yana zagi na tun daga ranar muka koma zaman doya da manja ba a cikakken sati biyu musa bai min dukan kawo wuka ba a haka allah ya ƙara bani wani cikin amma duk bai sa shi ya canza ba da dai na ga abin ya ci tura har nan na ɗauko alƙur'ani na rantse na yi hakan ne don ina ganin zai fi yarda da ni ko zan samu sauƙi amma ya ji tsaki ya tashi ya tafiyarsa na ci kuka kamar kullum na tashi na gaya wa Allah na kudura aniyar da na haihu zan bar masa gidansa cikina na wata takwas aka aiko min mutuwar mahaifina duk da ba ma jituwa mutuwar ta girgiza ni na ƙara haihuwar ya mace aka saka mata suna husna ina yin arba'in ne na yi sa'a ya bar ni na tafi gida amma na ya bari na tafi da yara ya ƙi ya ce sai dai na fasa tafiyar haka nan na haƙura na wuce ina takaicin barin sa'adiya ina fita gida na wuce wajen kakata na feɗe mata biri har wutsiya ta wani kanin mahaifiyata ta ce na maima masa ya ce sai da alƙali ya raba auren nan na ce masa na yarda kashe gari muka nufi kotun musulunci muka kai kara sai da muka shekara muna yawon kotu wannan yasa na gaji gashi ya'yana na raina musamman ma sadiya da take ya mace da shida na taho ganin su sadiya ce ta fara rugowa da gudu ta rungume ni sannan muhammad da ibrahim na tausaya musu sosai don ganin su a kazance a cikin labaran da suke bani na gano an lalata min ya a makwabta na rasa kuka zan yi ko hauka na miki a fusace na da inda musa yake a ɗaki da ce amma musa ka cuce ni yanzu ba yadda ba da kai ba don ka kai min sa'adiya amma ka ki har sai da abin da nake gudu ya faru Allah ya isa tsakanina da kai ko kuma ya ko za ka kashe ni sai na tafi da ita na juya zan fita ya fusgo ni na ture shi musa ya rufe ni da duka da yake zuciyata a lokacin a bushe take ai sai muka kama dambe ana haka ya samu ya tura yara waje ni kuma ya kulle na a ciki takaici ya sa na yi tafarfasa kayan ɗaki na ina ihu don ji na yi kamar da ba abin da aka yi min sai yanzu ba an kara ba sai ganin 'yan sanda ne sun zo sun cafke ni ban san dalili ba sai da muka zo nan sannan aka ce min wai mijina ya ce zan kashe kaina dpo ya numfasa tare da gyada kai ya ce amma mutumin nan ba shi da imani gari na wayewa dpo ya sa aka kamo musa aka kwaso yara inda aka danka mata su a haka aka ci gaba da shari'ar har allah ya kawo ƙarshen wahala alkali ya raba auren ya kuma mallaka mata 'ya'ya har sai da ta tashi aure sannan ta mai da mazan ta rike matan hajira ta koma makaranta inda ta karanta likitanci tana shekarar ƙarshe ne allah ya haɗa ta da wani likita mai suna dr usman wanda ya aure ta bayan ta kammala karatunta ya yi mata alƙawarin rike mata sa'adiya da husna don bai taba haihuwa ba har matarsa ta rasu hadira ta haifa masa ɗa ɗan shekara ɗaya suka kuma zauna lafiya garba ya karkace kai yana sauraron yaron da ke make a bakin kofar tsauran gidansa yana da shekabara kamar mai sauraron wakar infiraji nan take ya ji kwalla na neman su bice masa daga idanu ya lalaba aljihun babban rigarsa ya fiddo da ɓarin goro ya jefa a baki ya tauna wai sai yaushe ne wasu iyayen yara za su daina tura 'ya'yansu almajiranci ya faɗa a bayyane cikin bacin rai wani almajiri ya fama masa wani tsohon rauni da ke cikin zuciyarsa wanda ke ta faman jinya tsawon shekara biyu abin kuwa ya faru ne a wannan wuri da yake zaune a yanzu a cikin gidansa hoton matarsa hansatu ya faɗo masa a cikin rai kamar yanzu ne abin ke faruwa fuskar tashar kaf da hawaye ta dafa tsohon cikinta da hannu tana ce masa dan Allah mai gida ka bar mini sila a wurina ba zan iya jure tafiyarsa wannan halin da yake ciki ba ka bari jikin nasa ya ƙara warwarewa sai ku tafi ya katse ta ba zan taɓa saurare ki ba in dai kan neman ilimi ne hansai ya waiwaye ga a cikin gidan sannan ya maido da kallonsa a gare ta wai ina silan yake hansai ki fito da shi tun muna shaida juna kan ki aka fara haihuwa ne ko kuwa wannan ne farko da zai tafi neman ilimi a ƙauyen nan idan ba jahilci ba ni na taɓa jin wanda ke kin ɗansa ya yi karatu ina abin tsoro ga yaron da ya kai shekara tara kin ga ki faɗa mini gaskiya inda yake kafin mu sanya rigar da babu wuya Hansatu ta dube shi da idanunta da suka yi jajawar saboda zubar hawaye sai kuma ta toshe bakinta da ɗan kwali cikin kuka ta nuna masa ƙarƙashin gadonta inda ta ɓoye sile tana cewa mai gida kada ka zama sanadin raba ni da ɗana bai ko tsaya sauraron ta ba sai ya kutsa kai cikin ɗakin ya bankaɗe gado ya jawo yaron yaro ya kwace daga hannunsa ya ruga wurin uwarsa ya rungume ta yana kuka yana faɗin umma kar ki bari su tafi da ni zan mutu uwar ta girgiza kai cikin takaici ta dubi mijinta ta gashi ko gezau kamar kunama ta harbi dutse ta yi karfin hali ta ce masa mai gida ka ji abin da yake cewa ko a bar naji ya katse ta cikin tsawa ba abin da zai same shi ki haɗa masa kayansa kafin na dawo ya fuski hannun yaron ya yi waje da shi yana rusar kuka yana jiyo hansai na faɗin mai gida kada ka zama sanadi bai ko ji ƙarshen maganar ta ba ya fice da yaron da sauri ya nufi inda malamin ke jiransa. daya da zuwan sila almajiranci a birni sai ga gawarsa an dawo da ita gida wai ciwon ciki ne turnike shi cikin dare har ya kai takarda garbe matukar kaduwa da jin wannan labari me zai faɗa wa hansatu kuma babu irin magiyar da bata yi ba akan ya bar mata ɗanta amma ya shafa wa idanunsa toka kalamanta na ƙarshe suka dawo masa a rai yayin da yake fita da ɗansa kada ka zama sanadi haka ya rarrashe ta suka rungumi wannan abu da ya kira gaddara wadda ba ta wuce ranarta. sai dai labarin dalilin mutuwar sule ya canza yayin da wasu yaran suka zo hutun sallah wani yaro ne mai wayo mai suna saminu wanda suka tafi tare da sule yake ba garba labarin abin da ya faru a birni yace tun da muka bar garin nan babu abin da sule yake yi sai kuka yana kiran sunan mahaifiyarsa bayan kwana biyu sai hankalinsa ya so kwanciya ran nan ya fito da dan kansansa yana ci sai wasu yaran malam suka wawashe masa shi kuma ya saka kuka sai babban yaron malam mai kimanin shekara goma sha shida ya haura rashinsa a ƙarshe ma ya ce masa kullum ya zo wurin sai karɓi abinci na ce masa ai matar malam ta ba mu kwanan bara sai ya ce mini sile ba zai yi bara ba shi zai dinga ba shi abinci kullum haka kuwa aka yi ya rike shi a wurinsa ya rika ba shi abinci a hankali kuma sai ya rika janye shi daga inda muke kwana yana zuwa ɗakinsa suna kwana tare rannan ina yi wa matar malam wanki a gida sai ga sule ya shigo yana kuka ya ce mata umma bai da ni garinmu yaran malam ke taba mini nan ina jin ciwo ya taba mazaunarsa da hannu sai daga matar malam ta zazzaro idanu ta dafa kirji tana sallallami ta dakawa sula tsawa garin yaro da kai ka iya sharru ko dan nawa za ka yi wa ƙarya in na sake jin wannan zance daga bakinka sai na cire maka haƙura da filayar nan sula na son yin magana ta harare shi rufe min baki munafiki daga yau abincin ma ya daina baka sai dai karka zuwa bara daga nan ta ingiza ƙerarsa waje yana kuka sai ka malam ya shigo gidan da dogon tasbaharsa a hannu me ke faruwa ne ya tambaya matar ta ce ni da yaron nan ne mana haka kawai daga cewa ya ɗaure mini flas ɗin shayi ya rusa min shi a ƙasa duk kalbar ciki ta fashe ta nuna masa flas ɗin da ya subuce daga hannunta ya fashe lokacin da ina yi mata wanki kafin su da ya shigo to ai yaran ne sai haƙuri in ji malam bai ƙara tambayar bahasi ba ya juya ya fita rigarsa na ɗibar iska kwance da sule sai yaron malam ya zo wurin mu ya fuski hannun sule ya ja shi suka yi waje na tashi na lallaba na bi bayan su sai na gane ɗakinsa da shi na je na maki a bakin kofar ɗakin sai na ji yaron malam na magana cikin fushi shine ka je ka faɗa uwa ta abin da nake maka ko baka ji gargaɗin da na yi maka ba yau sai na yanka ka da wukar nan tunda baka jin magana sule ce cikin shashshekar kuka ka yi haƙuri ba zan sake ba shiru yaran malam ya daka wasu latsawa daga nan babu wanda ya sake cewa kala a cikinsu sai dai na ji ana ta kiciniya har da nishi a cikin ɗakin can an daɗe har na juya zan tafi sai na ji yaran malam na cewa tashi ka tafi ka sake min gulma ka gani ban ji sule ya tanka masa ba sai na ji yana bubbuga jikin sule kamar yana tayar da shi daga barci sule ka tashi na ce ko barci ka yi can kuma sai na je na faɗin yau na shiga uku me ya same shi kai sule kai sule da na ji haka sai na sulale na koma wurin kwanciyar mu gabana na faduwa ina tunanin abin da yaron malam ya yi wa sile da safe sai aka ce mana ciwon ciki ya kashe sile cikin dare na ja bakina na rufe ban faɗa wa kowa ba tunda a gabana matar malam ta goyi bayan abin da ɗan take yi shi ko malam ya ki tsayawa ya bincika lokacin da garba ya ji wannan labari sai ya ji wani kululin bakin ciki ya taso ya tokare zuciyarsa har yana kokarin hana shi numfashi ya ji jiri na ɗibarsa sai kuma suka ji ƙarar hansatu wanda ke laba a bakin zaure tana sauraron duk abin da saminu ke faɗa ko da aka isa gare ta har ta tunkuyi burji wannan abu shi ke ran garba tsawon shekara biyu fyaɗe a cikin makarantar allo fyaɗen ma ya tashi daga yi wa mata ya koma ga yi wa yara maza duniya ina zaki da mu ya zargi kansa da zama sanadin abin da ya samu ɗansa da matarsa ya kuma yi allah wadai da iyayen da ke tura 'ya'yansa almajiranci ba tare da suna bin diddigin makarantun da suka tura su ba balle su san halin da suke ciki har lokacin da almajirin nan ya gama bararsa ya fita garba na jiyo murya kamar ta hansata a cikin ransa tana faɗin kai ne sanadi kai ne sanadi kai ne sanadi hawayen da yake ta ƙoƙarin riƙewa ya sabice masa ya biyo ta kan kumatunsa har zuwa gashin gemunsa da furfura ta fara ratsawa.
misalin karfe biyar na yamma ne isuhu da baba ta sallah suka shigo da tuwalla a sankame babban asibiti ma'aikatan asibitin suka karbe ta aka dora ta akan kujerar tura marasa lafiya suka shiga da ita ɗakin haihuwa isuhu ya jingina da karfen da ke rike da rumfar asibitin gabansa na dukan tara-tara tunani ya juye masa kwakwalwa ya rasa mata ina zai fara ana cikin haka ne wata nas gajera mai ɗan jiki sanye da fararen kaya da hijabinta a tsokanin shari'a ta iso daidai rumfar inda mutane ke zazzaune ta ce waye ya kawo aisha usman isuhu ya yi caraf ya ce gani nas ɗin ta kalle shi ta ce kai ne mijinta ya yi sauri ya kuma cafkewa da e ni ne nas ɗin ta miƙo masa hannu ta ce ba ni katin awanta isuhu ya yi tiris shi bai ce komai ba shi kuma bai miƙa ba sai da ya ga ta tsare shi da ido tukunna ya ce a kasalance ai ba ta da katin awo ta ce a wani asibitin take awo ya ce ai ba ta taɓa zuwa awo ba nas ta kalle shi kamar ta ɗauke shi da mari to sai ka zo ka ɗauke ta ku tafi don mu nan ba ma karɓar waɗanda ba sa zuwa awo ta juya da nufin komawa wani abu ya tokare shi a makogaro ba ga irin ta nan ba ai abin da ya sa ya tsani zuwa asibiti kenan wulaƙanci ya dubi nas ɗin rai a ɓace ya ce haba malama yanzu kina kallon halin da yarinyar nan ke ciki ki ce wai ko karɓar ta ma ba za a yi ba don kawai ba ta da katin awo wai don allah kina da imani kuwa nas rashida ta juyo ta ƙare wa isuhu kallo a tsanake sannan ta ce malam ka san kuwa matsalar da ke damun matarka cikin ginshira ko isa ya ce ba gardama ce irin ta haihuwa ba ai mun ga hakan ya fi sau dubu idan aka sauka shi kenan nasra shida ta ce malam matarka har ciki ya yi wata tara a jikinta baka taba tunanin ka tura ta awo ba da a ce ta je awon da an mata gwaje-gwaje na jini da fitsari da lafiyarta da na jaririn kansa a nan za a gano tana dauke da hawan jini da kuma rashin daidaituwar kwanciyar jaririn bincike zai gano akwai ƙwayoyin protein a cikin fitsarinta wanda babbar alama ce da ke nuna za ta iya yin jijjiga lokacin haihuwa gano hakan zai sa likita ya ɗora ta akan magunguna da kuma abincin da ya kamata ta ci domin samun ƙarin jini da isasshen sinadarin calcium idan har lokacin haihuwa ya kusa jini bai sauka ba kuma jariri bai juya ba likita zai yi tiyata ya fito da ɗan don gudun faruwar matsala kai kuma baka tashi kawo ta ba sai da aka gama jagwalgwala ta jini ya tsinke mata ta kuma fara jijjiga kai a matsayinka na mijinta kai ne baka da imani ko kuwa ni da na ce ba za a karɓe ta ba don bata da katin awo isu ya yi mici-mici da idanu jikinsa ya soma yin la'asar a sanyaye ya ce yanzu don bata zuwa awo kaɗai har ya isa ya aukar da wannan matsalar malama duk ƙwarewar ku ba za ku iya tarranta a take ba ta kalle shi sheƙeƙe kyadda takaici ta ce tsalle ɗaya za ka yi ka faɗa rijiya amma sai ka yi dubu baka fito ba daga nan ta yi gaba abinta ta bar shi yana gyaɗa kai kamar jinjirin ƙadangare lokacin da isuhu ya auro shatuwale shekararsa goma cif da matarsa didiya kuma 'ya'yansa tarar shatuwale yar farar yarinya ce mai karamin jiki sanyi sanyi gare ta ga ta bata da kwaramniya shekarunta a lokacin ba za su wuce sha shida ba suna zaune ne a wani gari gaba da kano kaɗan lokacin da shatuwale ta samu juna biyu kuma ya ɗan tasa sai mariƙiyarta da yake marainiya ce baba ta sallah ta zo duba ta daga nan ta ce a kira mata isuhu ya zo suka gaisa ta ba da shawarar a kai shatuwar la'awo ya yi shiru bai ce komai ba ransa bai so ba har dai can ya ce ban ki take ba baba sai dai ni raina bai san asibitin nan haka kawai ka tura matarka wani katon banza yake ban kaɗa maka ita ta kalle shi cikin mamaki ta ce ita lafiya ana ci mata buri ne idan bata je ba yaya za a yi a gane idan akwai matsala daga ƙarshe dai sai ya ce mata to zan duba in gani amma a ransa ba dubawar zai yi ba daga fitarsa ma sai ya fada ɗakin mahaifiyarsa iya mai kaji ya labarta mata yadda suka yi ta kama haɓa ta ce jifa ta salla da tsiri da haihuwarta ta taɓa ganin indararen asibiti didiya kuwa uwar fulatanci kwaran kwatsa dubu idan watan haihuwarta ya kama sai dai kawai ku ji kukan jariri kai didiya akwai jarumta ya yi carab ya ce haka fa har ta yi haihuwarta tara ko panadol na naira goma ban taɓa siyo mata ba daga nan suka ci gaba da wasu hirarrakinsu. abubuwan da suka biyo baya ba masu daɗi ba ne cikin na ƙara girma lalurorinsa na daɗa ƙaruwa idan isuhu ya shigo sai takan ce masa kanta na yawan yin ciwo har dai ya gaji da mitarta ya siyo mata panadol a kemis ita ce yau ciwon mara gobe na baya har dai ran nan ta ce da shi tana ganin dishi-dishi ya dube ta a kufule ya ce gaskiya ke kin cika tsarabe tsarabe ciki guda ɗaya kamar kin ɗauki duniya ni fa ba haka didiya ke min ba didiya jaruma ce sai ta yi ciki ta haife bata ce min ko ciwon ɗan yatsa tana yi ba irin waɗannan maganganu ke kashe mata jiki wani abun ma sai ta ki faɗi sai dai me da cikin ya shiga wata bakwai sai ta fara wani irin kumburi har dai ran nan baba ta sallata faɗo gidan nan ta sa aka kira isuhu ta ce yanzu kana kallon yarinyar nan yadda ta kumbure ba za ka kai ta asibiti ba ba ka tsoro wata matsalar ta auku ransa ya ɓaci ya ga alama babu ta salla tana son yi masa shishigi a harkar iyalansa kawai sai ya tafi ya kirawo iya mai kaji ta leƙo ɗakin ta ce wai ni ta salla ko auren shatu walla kike son kashewa ne tsaraba tsaraba na haihuwa wanne ne ba mu san shi ba kumburi kuwa na nauyin ciki ne tana sauka shi kenan kullum kafin ta kwanta sai na bata jiko ta sha ta yi wanka da faɗin haka baba ta sallata bar gidan a zuciye jin za a ɗora mata kisan aure yanzu sai ta ji ana yama ɗiɗi da ita a garin Ranar da Shatuwalla ta fara naƙuda babu wanda ya rintsa a gidan sai da ta kwana ta yi na ana abu ɗaya. Iya mai kaji ta sa didiya ta yafa gyale ta tafi ta kira musu ungozo mamarka. Tana zuwa ta sa aka kawo mata ruwa a ɗan ƙoƙo ta yi tofa-tofanta ta kafa wa Shatuwalla a baki ta ce yanzu za ta sauka. Awanni suka gifta shiru. An yi jiƙe-jiƙen, an yi tofe-tofen, ciwo sai gaba yake. Ta kuma kwana dabara ta ƙarewa marka. kan yaro ba a saiti yake ba hannu ke leƙowa aka siyo sabuwar reza aka yi mata ƙari jini ya balle kafin ka ce kwabo ta mimmiƙe ta sandare ƙwayar idanta ta yi sama sai farin kawai ake gani nan ta soma jijjiga saboda tsananin rudu iya mai kaji sai ta ɗau buta ta zaga a lokacin aka kira baba ta sallah wacce ta iso sharaf sharaf da hawaye na takaicin ba aika mata ba sai da al'amura suka rikice nan da nan aka kira masu babura aka nufi asibiti shi ne kuma ake ce musu ba za a karɓe ta ba don ba ta da katin awo sai a lokacin ya hango baba ta salla ta nufo shi hawaye wani na bin wani kamar 'ya'yan gwanne ya miƙe zumbur ya ce shatuwalla ta sauka ne ta dube shi cikin tsananin baƙin ciki ta ce wace shatuwallan isuhu shatuwallan rai ya yi halinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewar isuhu yana hawaye zuciyarsa cike da dana sani
kwanaki biyu kenan abin da yakubu ya sa abinci mai nauyi a cikinsa duniya ta yi masa zafi duk da zafin rana da warin dauɗa da ke fita a jikinsa ba su ne matsalarsa ba a wannan lokacin babban larurarsa ita ce hanyar da zai ci abinci ko ta wani irin hali kwanciya ba abu ne da zai fushe shi ba don haka sai ya miƙe ya ƙarasa cikin tasha kowa harkar gabansa yake yi babu wanda ya damu da shi balle ya san mecece matsalarsa bai damu da halin ko in kulan da mutanen duniya suke nuna masa ba a ganinsa tunda iyayensa ma suka ɗauko shi suka kawo shi wata duniya ta daban to wane ne ya yi saura da zai kula da damuwarsa ko lalurarsa babu ita ce amsar da ya baiwa kansa ya ƙarasa gaban wasu samari yana ci gaba da bararsa malam dan Allah ka taimaka min da abin da zan sa a baki na. Kwana biyu kenan ban ci abincin kirki ba. Kallonsa mutumin ya yi sama da ƙasa ya watsa lomar shinkafa da waken da yake ci. Sannan ya ce, Allah ya bada haƙuri ka ji yaro? Duk da yadda yawunsa ke gudana haka ya haƙura. Ya matsa gaban teburin wani mai biredi. Yana maimaita barar da tun wayewar garin yau ita ce kawai maganarsa. A tsanake Salman ya ɗago kai ya dube shi. yaro ne da bai wuce shekara tara zuwa goma ba wanda kamata ya yi a ce yana aji hudu ko uku na firamare zo nan ka zauna ya ce da shi yana ci gaba da shan shayi da biredi ba musu yakubu ya zauna a inda aka yi masa umarni yayin da salmani ya yi kiran hajara mai alala ya sa ta zubo masa ta naira ɗari ta miƙa masa bai ɓata lokaci ba wurin miƙewa ya amshi kwanan domin kuwa zaman jira yake yi cikin manjinan da basu haura biyar ba yakubu ya cinye alalar ya dago yana sida hannu yana faɗin allah ya karɓa malam allah biya maka bukatunka allah biya ka da gidan aljanna amin dan malam salmani ya faɗa yana shafa kansa ya ƙara da cewa ka dawo gobe da rana washe gari cikin kwarin gwiwa yakubu ya tunkari teburin salmanu ya iso ya ajiye robarsa a gefe ya duka har ƙasa ya gaishe shi da murmushi mai kwari a fuskarsa salmanu ya amsa gaisuwar ya kuma sa mai alalatai wa yakubu zubi daidai da najiya ya karɓa ya cinye tare da suɗa hannu allah ya karɓa mala allah ya biya maka bukatunka duniya da lahira amin salmani ya amsa ɗauke da fara'a a fuskarsa zuwa yanzu mako guda kenan tun bayan da yakubu ya san salmanu amma bai taba barinsa ya ƙara kwana da yunwa ba a wasu lokutan har kuɗin omo yake bashi ya ce ya je ya wanke kayansa sannan yakan saya masa sabulun wanka yau ma kamar kullum zaune yake a gefen teburin salmanu bayan ya gama taimaka masa sun jera biredin da mota ta gama saukewa salmani ya kalle shi ya miƙa masa naira hamsin maza je ka ka aske gashin kan nan naka ka dawo bayan magariba ka same ni a shagona da ke nan baya. Ai ka gane wurin ko inda na ajiye ka jiya? Eh na gane wurin cewar Yakubu lokacin da ya karɓi kuɗin sannan ya ƙara da cewa Allah ya saka da alkhairi na gode. Ya juya ya wuce wurin mai aski zuciyarsa cike da farin ciki sakamakon sauyin da ya samu a rayuwarsa mai cike da kunci da rashin wadatar abinci. Bayan sallar magariba, Yakubu ya iso gaban shagon ya zauna kamar yadda Salmani ya umarce shi. Ba a ɗauki dogon lokaci ba Salmani ya su Ya buɗe shagon, ya juya gabas da yamma, kudu da arewa. Ya tabbatar babu halittar da ke tunkaro su. Sannan ya fito Yakubu da hannu, yana faɗi. Maza shiga ka zauna ga nan shigowa. Da saurin da ya lura Salmani yana yi ya shige ciki. Ya sami gefen katifa ya zauna yana jiran shigowarsa. Matsonan mana Yakubu Salmani ya ce da shi fuskarsa ɗauke da tattausan murmushin da ya saba yi. Gefen da ya nuna masa ya matsa ya zauna. Salmani ya kalle shi da kyau. Wannan sirrinmu ne ni da kai Yakubu. Idan ka riƙe shi har abada babu kai ba kwana da yunwa. Kai in kana so ma har makarantar boko ni mai iya saka ka ne. Haka kuma matukar ka fallasa wannan sirrin. Ma'ana ka sanar da wani abin da muke ciki. Kaga wannan? ya ɗago zuriyar wukar da ya zaro daga ƙasan katifarsa ya ɗaga a daidai fuskar yakubu ya ci gaba da ita zan yi amfani kulle maka kai in sa ka abu in kai daji in jefar ka fahimce ni yakubu ya haɗiye tattauran yawon da ya taru a makogwaransa yana daga kai cikin gaggawa alamar ya fahimci salmani da kyau yaron kirki salmani ya faɗa ya miƙe da azama ya kashe wutar lantarkin da ta haskaka shagon ya dawo gefen yakubu bayan mako uku. Wai kai Yakubu wani irin abu ne ka samu haka? Duk inda ka zauna sai ka yi fitsari ga wani mugun wari da jikinka ke yi? Don Allah ni matsa nan daga kaina. Shafi'u dan wan babansa wanda aka kawo su almajirci tare ne yayi magana. Yana kauda dubansa daga kan Yakubu. Shiru dai yayi ba tare da ya ce komai ba, domin duk illahirin jikinsa babu wani wuri da baya masa ciwo. A yanzu haka da yake zaune, zazzabi yake ji mai mugun zafi. gefe ya matsa ya kwanta yana karkarwa a cikin almajiran babu wanda ya damu da halin da yake ciki hatta malamin su bai damu da rashin ganinsa a wurin karatu da yamma ba abu kamar wasa sai da yakubu ya shafa kusan wata ɗaya a kwance ta kai ta kawo babu wanda ke iya rabawa kusa da shi saboda tsabagen warin da ke fita daga jikinsa babu wanda ya yi yunkurin dubawa to ganin yaron ya fita hayyacinsa dole ta sa malam ya yi kiran mahaifinsa ya shaida masa halin da Yakubu ke ciki. Sai dai cikin rashin sa'a mahaifin nasa ya ce da malam baya gani. Ya shiga cikin ƙasar Nijar neman abinci. A mako na biyu, bayan malam ya manta da ya kira mahaifin Yakubu, sai gashi ya iso. Bayan gaishe-gaishensu da malam, aka fito da Yakubu wanda ya ƙara baƙi, ya yi rama ainin. Hatta kasusuwan ƙirjinsa za a iya ƙidaya su. Shafi'u ne ya ba da shawarar a kai shi asibiti. amma fur malam kalla mahaifinsa ya hana a cewarsa idan sun isa gida sai na gargajiya da kyar aka samu amincewar malam kalla shi ma sai da malam ya saka baki sannan suka ɗauki yakubu suka garzaya da shi babban asibiti da ke birni cikin tsananin takaici da zafin zuciya likitan ya dubi malam kalla yanzu saboda allah malam kana mai wannan mummunan abin ya faru da ɗanka eh to ai ban san abin da kake magana a kai ba me ya faru da yakubu a matsayinka na mahaifinsa a ce baka lura da sauye-sauyen da aka samu daga gare shi ba? To ai da yake ni ina can ƙauye shi kuma yana nan yana karatu. Kaga ba lallai in san me ke faruwa da shi ba. Malam Kalla ya amsa wa likita. Cikin takaici likita ya girgiza kai. Bincike ya nuna ana amfani da yaron da ta baya. Ya samu raunuka a wurin. Rashin kula da rashin dubawa su ne suka taimaka wari ke fita daga jikinsa. Salati Malam Kalla ya ɗauka idanunsa suka cicciko da ruwan hawaye. Nadama da tunanin yadda zai fitar da kuɗin maganin Yakubu su ne ababen da suka fara takura masa a daidai lokacin. A ƙarshe, Malam Kalla ya sayar da kadarorinsa ya tara kuɗi masu yawa ya dawo asibiti ya biya aka yi wa yakubu aiki bayan ya warke kai tsaye ya koma da shi gida domin ya ɗauki darasi daga abin da ya faru hakika da a ce bai wofantar da rayuwar ɗansa ta hanyar kawo shi wurin da babu wanda zai kula da shi ba da haka bata faru ba